ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة وتر رجب وتنا بقي hijiran manzo sarasar daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda kuma yau yake 28 ga watan 1 2023 aiwar annabi isa aminci allah ya tabbata gare shi a haduwa a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin khattab a karatun littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' sahih littafin da babban malami ahmad bin muhammad bin abdul latif azabidi ya yi ikhtisarin shi daga asahihul jami aljami sahih wanda imamu zabidi an aihe shi hijira tana da shekara 813 ya rasu kuma 913 Allah subhanahu wata'ala ya mushi jin kai da rahama ci gaba da karatu a kitab na takwas a wannan littafi kuma wanda shine kenan karkashin hadisi na 228 babu salati fi thawbil wahidi multahifan bihi babu salati fi thawbil wahidi multahifan bihi عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه malami Allah ya ce da rama ya ce babu salati wannan babe ne wanda zai karantar da mu hukuncin yin sallah istaubil wahidi a tuwa daya multahifan bihi halin mutum ya lulluba da wannan yadin daya larabawa wancan lokaci suna sa nau'in tufa kala biyu kenan sukan sanya hulla ma'ana hada kenan izari da kuma ridadi kenan su sa izari sannan kuma su sa ridadi kamar yau da za mu sa riga sannan kuma mu sa wando to shin menene hukuncin mutum ya yi sallah da wando ba tare da riga ba ko kuma mutum ya yi sallah kenan da maɗauri haka ba tare da kenan ya sanya riga ba shine abin da mala ya kawo mana to amma nan gurin bambanci inda yake tsakankanin wando kadai da kuma izari shi izari zane kaga aka ce multahifan bihi wanda kenan zanen ne kadai kaga kana iya hada shi ta yadda zai zama mai ka nada shi sai zaman to kenan sama sama yake to amma sabanin wando kaga za a samu bayyana cibiya tunda ba zai ai sama da shi ba an umar bin abi salima radiyallahu anhu daga umar bin abi salima Allah kare yarda a gare shi umar bin abi salima wannan agola ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya ɗaya daga cikin ƴaƴan da ummu salima Allah kare yarda a gare ta tace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni wa ma'abuciyar iya ce da yawa kenan umar bin abi salima ɗanta ne yake gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga wanda kenan sun ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka sahabi ne daga cikin sahabbai ya rasu hijira tana da shekara 81 Allah ya ƙara yarda a gare shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salla fi thawbin wahidin yayi salla da tufa daya kad khalafa baina tarfai hakika ya saba tsakankanin gaffa kamar misali in mutum ya amfani da izari kadai sai lulluɓa kaga zai zama ya yawa in ya yawa sai zama dai tsinin ya hoto ta ƙasan kenan ƙasan hannu na nan ta nan ma ya hoto sai mutum ya ɗaura a girgin shi ko kuma ya zama to mutum ya halafa tsakankaninsu sai kenan ya ɗaura a baya kenan sau da haka ko ya zama ɗaurawa ta gaba ko kuma tsakankanin ka hudu guda biyu ta yadda kenan an yawa na wannan gefen ya dawo hagu na hagu kuma ya dawo bangaren dama sai a kulle su kenan a tsakankanin kafada ko kuma ya zama tun kenan a sayo ta kasan hamata kenan wannan ma a sayo ta nan sai kuma mutum ya daure kenan a gaba ko kuma daurewa a gehe shi yasa ya ce karkhalafa baina tarfaihi ya saba tsakankanin gefen guda biyu na dama yana bangaren hagu na hagu yana bangaren dama sai kuma ya zama kenan an daure wannan ya nuna halaccin kenan yin sallah da tuha daya a lokacin da ya zama to ba a samu na biyu ba ma'ana yin sallah da izari kadai amma in mutum zai da izari kadai to sai ya lullube yahu da shi duka gabaki daya wanda aka ce shi izari ya sha bamban ko kuma mayafi ya sha bamban kenan da wando ta yadda shi kin zai rihe har cibiyar mutum sabanin kuma wando kadai an ummi hani ibinta abi talibin radiyallahu anha hadithu salatu nabi sallallahu alaihi yawm al-fath taqaddama wa fi hadhihi ar-riwaya qalat fa salla thamani rak'atin muntahifan fi thawbin wahid فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قالت أم هاني وذاك ذهن hadisi na gaba wanda shi ma yana nuna mana halaccin yin sallah kenan da mayafi kadai ba da abu biyu ba wanda kuma wannan ababe ne wanda yake na zarura kamar yadda za mu ji a gaba manzana sa sai ce ai ba kowa ba ne bai ke da kenan tuhaƙin guda biyu afun jabir bin abdullahi ke cewa auli kullukum thawbain kowanne ne a cikin ku yake da yadi guda biyu daga ummu hani bint abi talib ummu hani yar abu talib yar uwar sayyidina ali kenan shaqiqiya ta sayyidina ali wadda mahaifiyarsu ita ce kenan fatima bintu asad kenan yar abu talib sannan kuma diyar fatima bintu asad mahaifiyar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhuma wannan kenan ummu hani shaqiqiya ce ta sayyidina ali tana daga banul muttalib waɗanda suka karbi addinin musulunci ma'ana ammomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka karbi addinin musulunci akwai wanda suka riski musulunci guda hudu guda biyu a cikin suka musulunta abu talib afun ali ibn abi talib ko sai kuma afun mahaifinsa kenan ke zance go ammominsa ammominsa kenan mahaifin ali ibn abi talib kenan abu talib shi bai daga wanda suka karbi addinin musulunci wanda suka karba kenan abbas ibn abdul muttalib da kuma hamza ibn abdul muttalib amma mahaifin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya riski musulunci sai dai ubangiji subhanahu wataala bai mushi dace ba da karba addinin musulunci sai dai kuma ɗiyan shi kaga ga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana ɗaya daga khalifofi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu haka ummu hani bint abi talib hadithu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam hadithu ummu hani wanda a baya gabata shine na sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawmal fatah a ranar da aka yi fatahu makka ta kaddama wannan ya gabata shekara ta nawa aka yi fatahu makka fatahu makka shekara ta ta goma shekara ta shekara ta tafas shekara ta tafas darasin nasira na karshe baka halarce shi wago ta kaddama wafi hadihin riwaya ya ce a wannan ruwaya kalar ta ce fasalla samani raka'at maki sai sallaci raka'a takwas multaifan fi sobin wahidin yana mai yahuwa yana mai lulluba a yadi daya kenan ba izari ba da rida'i falamman sarrafa ta ce lokacin da nan salasallam ya juya ma'ana ida ƙultu na ce ya rasulallah ya maki allah za a mabuna ummi ɗan mahaifiyata za a mabin ummi ɗan mahaifiyata yare annahu qatilu qatilu rajulan qad ajartu lalle lalle sai ya kashe mutumin da na ba mafaka kaga nan gurin tace za a mabin ummi ma'ana wa ɗan mahaifiyata wa take nihi kenan ɗan uwan nata shakin ma'ana wanda yake ɗan uwana uwa ɗaya uba ɗaya amma kuma ga wani na ba shi mafaka kuma ya ce lalle lalle sai ya kashe shi wata ke nufi sai da na ali saboda haka kada a jartu alhali kuma na ba shi wancan kafiri ɗin mafaka fulani bin hubaira shi ne wani ɗan hubaira wannan mijinta ne mijinta ne da shi suka yi hane suka yi ja'ada da wani daga cikin wannan saboda haka mijinta ne wanda sun ma aihu da shi tunda ita ma ummu hani a lokaci a shekarar ta musulunta a shekara ta takwas da hijirar manzon sallallahu alaihi wasallam to shi kuma sai bai musulunta ba tunda har ma mutu shi ma a mushriki ya mutu bai karbi addinin musulunci ba to a lokacin sai ta bashi mafaka kenan ta bashi kariya tunda yana daga mutanen da suke cutar da addini kuma hatta da bayan fatahu makka ma ba su takaita ba akan wannan akwai wasu mutanen da bayan an yi fatahu makka an yahe ma duk waɗanda aka yahe ma an sa dokar ta ɓaci an haɗu kuma cewa duk wasu tsageru wanda suka ɗau makami kenan wanda ya yadda makami ya shiga ka'aba wannan ya sha wanda ya shiga gida abu sufiyan ya sha wanda ya kulle gidan shi ma bai huto ba ya sha shine asalin dokar ta ɓaci ai saboda haka duk waɗannan kenan sun sha to amma akwai waɗanda su kuma ya kace inda aka gansu ko a harami ko a wajen harami a kashe su irin su na wasu mawaka guda biyu ka gani su ma sun da suna ma mazana sassan zambo su kuma sun yi ridda suka bar addinin musulunci kuma suka dawo su ba su takaita ba suke ta cutar da addinin musulunci har zuwa lokacin to sai annabi sallallahu sai ce duk inda aka gansu to shi kuma ganin cewa ummu hani kenan me matar shi ce kafin wannan sai ya zo ya nemi babbaka wajenta to sai ta ba shi kariya har ma da shi da waɗansu ƙannin shi faƙalar su sai ma ke ce kada ajarna man ajarti ya ummu hani hakika ajarna mun ba da mafaka ga man ajarti wanda kika ba mafaka ya ummu hani ya ki ummu hani qalat ummu hani ummu hani tace wa zaka duhan tace lokacin da na shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin wallahi da wannan ne wasu suke kawo hujja cewa sallar wallahi kenan raka'a takwas ce a nan gurin zamu ga abu na farko da akwai kenan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin na filfili ko da halin bulaguro ne tunda kaga a bulaguro ne na fatahu makka amma kuma yayi salatu duha a lokacin kenan ya halitta kana halin bulaguro kai wadansu na filfilinka kaga lokacin da annabi sassa aka yi bulaguran yaki sabai guda biyu da aka sa yin gadi da ansari da muhajiri sai suka tashi suke na filfili to ba laihi bane kana bulaguro sai ka holka sai ka tashi ka yi kiyamun lailinka ko ka samu wasu sallolinka ba a ce ba bai halitta ba kai sai dai kawai annabi sallallahu alaihi wasallam a bulaguro baya yin kenan rawatib kamar bi kafin a zuwa bi bayan zuwa tunda an sassaƙe ma wannan amma wata sallakar zaka tashi karshen dare wata salatu duha ɗinka ka riga ka sabka a gurin bulaguro la'alla ma kwanci ne kawai kake sai ka tashi kai na filfilinka wannan duka babu ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam a halin bulaguro yakan ma yin nafilar shi a saman abin hawa to kaga na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muhimmancin kenan yin sallah a lokacin wallaha ya yi raka'a takwas sai kuma yadda addinin musulunci yake kimanta koda waɗanda suke koma da baya ne ma'ana koda waɗanda suke an fifice su ne kaga na ummu hani ce amma aka yarda da mafakar da ta bada aka yarda da alhurmar da ta nema aka mata alhurma akan rashin kashe waɗannan ma ke ce kada ajarna man ajartu ya ummu hani babu lehi mutum yana wanka zai iya yin magana sannan kuma sanya sutura ko labule ga mutumin da zai zamanto ya keɓanta ko kuma zai zamanto ya yi wanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da mayafi ɗaya wannan kaga a halin bulaguro ne a halin bulaguro ne in ba a hali irin wannan ba ko na babu misali ko kuma hali na garura kenan abin da ya yi a samu kamala da kuma shiga wadda take kenan ta cika ita ce wanda take tabbatar da faɗin Allah subhanahu ta'ala ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid ya ku banu adam ku riki ku malamai suka ce shi zina a sallah ya sha bamban da wajen sallah ya sha bamban da wajen sallah shi yasa kaga a lokacin da mutum zai riki kwalliya a sallah kenan ana buƙatar ya zama ya sanya kamala kaya na kamala yayi amfani da rawani ya yi amfani da ko hula kenan haka ake bukatar wannan tufafi kuma wanda suke suma wadatattu waɗanda aka gada daga larabawa kaga daga laraba kamar yadda sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu kaga yakan ma waɗanda suke wannan kinshi yakan aika musu wasiƙa da sakon cewa ta ma'adadu ku yi shiga ta ma'addu bin adinan ma'ana ku riki shiga ta asali ta larabawa ta karamci to ana son wannan ba ta yadda limami zai zo shiga sallah ba amma kuma da jin kaga wanda kaga jin dama to wayi ne wanda suke ba namu ba tunda sukan kumbura ma mutum wasu sassan jikin shi to ta kaka za ka zo kuma ka shiga sallah haka nan ko kuma ka shiga da wata ɗan riga ko kuma wadda da kayi ruku'u kuma kenan ana ga bayan mutum ko ana ga wani ɓangare na shi to kaga duka wannan da akwai kuskure karkashin nan hatta da ma yin sallah ɗin kai a buɗe hatta da yin sallah kai a buɗe kaga shi na sai albani akwai wata magana da yayi a karkashin wannan yake cewa wallazi ura'u anna as-salata asira dasi makruha abinda nake ga wasalla ba hula makaruhi ce albani ne wai hudu wannan yace zalika annahu min al-musallam bi yana daga abin miƙa ma wuya istihbab dukhul al-muslim fi as-salati mustahabbi ne mutum ya shiga sallah fi akmal hay'a islamiyya a mafi kamala mafi cikar kama ta musulunci yace lil hadith saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza salla ahadukum falyalbas thawbayhi in ɗaya ku zai sallah ya sa nau'in tufa shi biyu fa inna allaha haqqu an yutazayyana la Allah shi fi dacewa a yi ma kwalliya yace wala samin alhay'a hasana fi urfus salaf yace a yaran salaf bai daga sifa mai kyau itiya da hasar ras sabawa da budewa kai wasairi da wasairi kazalika fi turqati da kuma tahiya a titina iya daga ma abin da yanzu kamar an kama tun gaban alƙali in ya yi laifin wani malami ne ko su daga taziri da alkali zai mai wani sai a ce kwafe rawanin shi ta gida ba rawa ko kuma ya hudda hular shi ta gida ba hula shi ne tazirin da zami to yanzu da kuwa kai su ba lawa da lahiya kwa wani ma ce zai to ina gaba lahiya an yawa da kwa lahiya eh na ga malam kai babu hula ka gani ya ce to sayar kazalika wa dukhul kazalika fi amanikin ibadat da kuma shiga guraren ibada bal hadhihi ada ajnabiyya yace wannan al'ada ce wadda take kenan ba ta musulmi ba tasarrabat ila kaseer min biladil islamiyya dai na so cikin da yawa daga garuruwan musulunci shine abin da naga a satin na a wani kitsa shag malam iliya iya magana kan yan agaji na san tsohon magana ce ka gani dama na bai na cimma mutane rai kawai kaga tiƙeƙen ƙato kurmi ya zo ya sa wasu kaya ba ɗurɓurin babu jin kumiya babu abin ina amfani wannan abin ba daidai ba ne fi sabilla akwai abin da ka yi shi ma ba tsari ba ne tsakani da Allah wannan abin ya yi daidai wannan amma kawai mutum ka ga ya zo ya sa abu kaya shafafa su manne jikin shi su kama jikin shi daga siffar tuwa na mutum musulmi wanda ake son su cika guda takwas akwai wannan ka gani yanzu ka so diyar ka koma ta ka tahuta da wannan ka gani ba daidai ba ne ba ko mutum ya kazan zaro ɗarme shi kuma abin bayan mun samu kaskanci ne ma muka haɗu da wannan abin duka yana daga musiban da aka aka rinjaye mu aka gallabe mu akai hatta da ma na jami'an tsaron mu wasu suna lissawawa iya daga abin da ya jayo tasgaro ga al'umma ta musulmi tunda kaga koyi koyi ne da takalidanci ga abin to kuma yake ga tsoho da hurhura kuma ya shakwale ka gari kaga ai abin abin wannan abin sai kaga bambara kai haka tsoho da hurhura kuma ya dame wajalabu ilaiha adatuhum alfasida suka jayo mana al'adunsu gurbatattu فقلدهم المسلمون فيها سي مسلمي suke takalidanci fada'u biha wa bi amsalha min at-taqalid shakhsiyat al-islamiyya suka tozartar da kenan al'adun mu da kuma sifa ta musulunci fa hada al-ard at-tari la yasilu an yakuna masuqan li mukhalafati al-urf al-islami as-sabiq yace wannan bai dacewa a saba ma al'ada abinda aka sani na musulunci wanda ya gabata wal ittiqaduhu hujja li jawaz al-qul fi as-salati hasir ras kuma ba za a rike shi ba hujja a cikan cewa kenan za a iya shiga cikin sallah hakan ya ce wa amma stadilalu ba da ikhwanina min ansaru sunna fi misr ala jawazihi amma hujjar da wasu daga ƴan uwan mu ansaru sunna suka rika a masar kaga nan yace ƴan uwan mu ansaru sunna kaga ai hizbiyun ne amma albani salafi ne kaga su wancan masu farrakawa su cire waɗancan hizbiyun daga cikin misali kaga a ka'ida sun yarda cewa mala albani salafi ne go to in a ka'ida su ce yanzu mala albani tunda nan ya yabi hizbiyun ya ce ikhwanuna to a ka'ida su kenan shi ma ya zama to wanda yake kenan ya karkata ya zama wanda yake kenan ya bauɗe ma hanya ya ka'idar su ce kiyasan ala hasaril muhurin fil hajji kiyasi wai akan suka ce ai wanda ya harama da haji ka gami bai sa hula ko kuma rawani suka ce to kenan mutum ma zai yi ba laifi ya yi sallah ba tare da wani ya ce famin abu tsali kiyasi yana daga mafi bacin kiyasi karatuhu an ha'ula da ikhwa wanda na karanta daga yan uwan kaifa ya ce ta kagawar hasar fil hajji sha'ira islamiyya ai a hajji ka hudda hula ka hudda rawani wannan ai wata sifa ce alama ce ta musulunci musulunci ce ce yana daga sha'air nan gurin na musulunci wa min manasikihi kuma yana daga ma ai ibadun haji allati la tusharku fiha ibada ukhra wanda wata ibada ba ta yi tarayya da shi ba anan to kaga sai ya rusa dalilan da waɗancan suke kawo almuhimmu kawai abinda zamu kalla kenan yin sallah akallan kallan zancen da ake yi su ba ma wai yin sallah da kananan kaya ba ake zance yin sallah ma kai ba hula kaga shi yasa Allah saka ma Sheikh Bin Uthman da alkhairi shi a masallacin shi kaga wanda bai da hula sahun gaba ma mai shiga to ka gani sahun gaba ma baka shi sahun gaba ma baka da hula to ka gani to ka gani to ka gani to to ka gani to amma ka ga misali matashi Allah ya bashi Qur'ani Allah ya bashi ilimin muka na shari'a kuma kawai abin da zai gagara kai shigar Qur'ani din kai shigar ta musulunci wanda zaka kara ma abin kwarjini da haiba shine kawai zai gagara ka gani saboda haka kenan abin ne ake son ka kara mishi kima yau da za ka zo ka shiga limamin shiga sallah ka ga limamin da hula da kayan kamala ko da wani rauni za ka ji wani nutsuwa da kai amma kawai sai zo da wata kyalkyalar riga ya yi rukuku yana jan riga haka yana ja yana kokari abin nan kaga abin shi da kanshi ma bai raba da kanshi shi da kanshi ma kaga bai raba da kanshi to balle wanda za su yi sallah din ma wani bangaren al'aura a fili kaga da koyan da ma in ka sayo tun da irin subar tuma kaga an shayuwa take sai kaga wani bangaren al'aura a fili to kaga wannan kuma abin yayi muni kware ma a ce kana tsaye gaban ubangijinka kuma wani bangare na tsirecinka yana bayyana wannan abu bai ba wanda aka lalle mu yi kokari mu gyara haka ne ma haka ne da yawa haka zaka gani kaga wannan kuskure kuskure ne wannan ba karami ba to kaga haka ya kamata ba imana mu rike abin da muka sani na abubuwa na addini da wannan imana imana ko ba komi tunda ana zancen misali zaka tsaya ne gaban ubangiji subhanahu wataala ka gani kuma an ce karki kwalliyarka me ake nufi da rika kwalli kenan ya zama to ka shiga mafi kamala shiga shiga wadda ta dace ma kenan umma islamiyya akalla kalla sha'ira ce ta addinin musulunci wannan akalla kalla akalla kalla alama ce wannan ba wai an ce maka sa wa'ancan kayan su haramun bane a'a su suna na a matsayin su na mubahi ne suna na a matsayin su na mubahi sai dai fa in sun shigo babikin na haramci amma in ba nan ba matsayin su mubahi yanzu misali kana da wani aikin da zaka yi akwai aikin da jallabiya ba ta kaga bai yiwa ka sa jallabiya lokacin kenan wannan bangaren wani aikin kar za ka yi daban sai ka sa wannan ƙananun kayan akwai wannan baban shi ma daban yake wani za mu ganshi yanzu kama wanda zai je wajen yaƙi kaga dole ya sa farmalam ko wani kaza to wannan baban shi shi ma daban ai ba jallabiya ba ce za ka sa har ƙasa to kenan kai ɗan agaji ne ma za ka yi agaji da jallabiya kan wani ƙarfe jakiya ta cire to in ka sa ƙananun kayan abin da ba su kakkaɗa mai kashe kwale shine inda kenan matsalar take kenan ka dama wannan ka shakwale shine abin da kenan a agajin kaga wannan shine abin da malam kimaran nan yayi ta magana kai Allah saka da kai to ka gani suna sa jallabiya kada jarra mana jarta ya umma hani qalat umma hani wa zaka duha to sai kamar risala akan jalabiyar sahabbai ana bi hurairu radiyallahu anhu ana bi hurairu radiyallahu anhu anna sa'ilan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatu bi thawbin wahidin fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum thawbani daga abu hurairu anna sa'ilan wani mai tambaya sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ma'aiki an salatu fi thawbin wahidin mutum zai iya yin sallah da izari kare ko rida'i daya faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallah sai ce awali kullukum saubani shin wai kowa ne a cikin ku yake da izari da rida'i yake da kaya biyu kenan a farkon lamari shi yasa sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun tantauna karkashin wannan Abdullahi ibn Mas'ud yana ga cewa lalle la yusalli yana adukum fi tawdin wahid wa in kana wasi'an kama baina sama'i wal ard yace mutum bai kamata ya sallah kar ya yi sallah da tuha daya ko da hadin ta ta kai tsakanin sama da ƙasa saboda mai lokacin an samu wadata ubayy ibn ka'ab kuma yace ba karanta wannan ba saboda haka suka tantauna akai abin ya zo ma sai na umar radiyallahu ta'ala anhu cewa ga abin da suka tantauna a kai saboda haka kenan shiga ta kamala wadda aka yi so shine mutum ya tsaya da izari da rida'i da rawani da hula ma'ana riga da wando da kuma abin da yake hula wannan shine kamala shine kuma abin da ya fi dacewa in kuma ya zamanto babu hali sai izari kadai kamar farkon musulunci kenan akwai rayuwa wadda take ta kumci babu wadata ba kowa bane yake da biyu to shi yasa a wannan lokacin saboda babu tsanantawa kenan sai zaman to ya halitta mutum yi ko kuma a halin bulaguro da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a aikatawa dan saboda wani ya ga halaccin wannan shi ma wannan ba laifi bane ba kamar yadda dan mutum ya yi sallah ba hula ko ba rawani bai daga sharadin da za a ce sharadi ne na sallah kaso wani zai ce a to ai ina yana daga sharada a ba zancen sharada bane ana zancen bangaren abin da ya shahi kamala da kuma cika wadda ta cika siffa ta musulunci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dai babu inda ya salla kanshi a yayi ma'ana ba tare da rawani ba ko wannan saboda haka kaga akalla in ka ce kaza to annabi sallallahu alaihi wasallam bai salla ba kanshi a bude a bayyane to ko ba komai kuma da karkan lakum fi rasul uswatul hasana in kuma ba kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam bangaren sallah me za kai koyi da shi tunda da kwai masu abin nan kace sai mutai ce to sharti ne daga shartan sallah wai dole ne an yi so dole wai kawai an tabbatar da wannan to kamalar da ake son a tabbatar da ita da kai takan wace ce ta daidai yanzu ana son a tabbatar da wani abu na kamala yana da tushe da addini ko kai kuma wanda kake kokarin ka ture din ko kuma ka kawo wancan mai mawkifin shi kuma addini naka to wannan sai mu kula kuma mu yi kokari mu gyara alkhairi yana cikin gyara kullum shine kuma abin da ake son masu imani su zaman to sun lazumta dattijawa suna da damuwa irin wannan musamman kuma mu an yi samun irin wannan abin a tattare da mu sai ka ga matasa ana kokarin a sa su duba da wasu Allah ya ba su Qur'ani wasu Allah ya ba su fahimta na addini to amma kuma sai ka ringa samun mai shigar ta sha bamban da yadda ake so to yi ka ga dattija suna samun damuwa cikin irin wannan kaga mutum yana gaba kenan in hadda wadata wanda ya kamata shi yasa nafi yayi sallah tare da rida'i kadai ba yayi sallah da mayafi guda daya a lokacin sai Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar sai ce alam aksuka hullatain ba na tufatar da kai ba komple ba na tufatar da kai ba izaran wa rida'an yace kware yace to yanzu ka iya zuwa kasuwa da wannan zanan guda daya yace a ka iya zuwa kaza ce a ya ce to ai gaba Allah subhanahu wa ta'ala shi fi dacewa ka zaman to ka riƙe kwalliyarka shi ya fi dacewa ka riƙe kwalliyarka saboda haka wannan ya nuna lalle ga wanda zai salla akwai buƙatar kenan shiga wadda take ta dace shiga ta kamala shi yasa ma Imam Bukhari sai kulla baban ya zaman to shine babi wanda yake kenan na biyu a ciki babun idza salla fi thawbil wahidi falyaj'al ala atiqai wannan babi zai bayyana mana idan mutum zai salla da tuha daya to lalle faleji al ala'ati ayyi ya kulla wannan tsinin nasu gefen nasu ala'ati ayyi a kahudin shi ko kuma faleji al ya yawa ala'ati ayyi a bisa kahudin shi dama da hagu wa ana radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala'ati shay'un la yusalli ahadukum kar da ɗayan ku ya salla fi thawbil wahidi a tuwa ɗaya lesa ala a tuƙihi she'un ba tare da ya yahu na ba ka faɗa shi ba idan za ka yi sallah da yadi ɗaya to lalle ya zaman to gefen nan ka yahwa shi anan nanan kuma ka yahwa shi anan ba so ka bar ka faɗa ka a yayi shi ne za ka ga hata da wanda suka yi harama da haji in sun sa hiramun sosai ka ga ɓangaren ka faɗa a yayin su dinga sallah haka na wannan kuskure ne kenan ko ka yi ma ka yi ƙoƙarin ne sai ka rihe kaga ba ka zo ba kai sallah da singileti kadai haka kawai da riga da dan abin da haka ɗan ƙaramin abin da bai rihe kafaɗa ba tun da ɗan zare ne kaga bai rihe kafaɗa ba shi ma wannan kaga mutum ba zai ba tun da akwai wanda zai ce to kana iya yin sallah da wannan riga ta barci shi ma in kai sallar a babu in namiji ne sallar ta yi amma wadda akwai nau'i na nakasu saboda ba haka aka yi so ba babu kamala babu kamala kamar wancan ne wanda zai sallah kai a yaya ko kuma da tufafin da ba na kamala ba la yusalli ahadukum kar ɗaya ku yi sallah fi thobil wahidi da yadi ɗaya nesa ala'atu a hishe'un saboda haka malamai suka ce makaruhi ne yin sallah da riga mai karamin hannu da matsanan mutum da kafaɗin mutum a hili makaruhi ne haidai wa in ya zama to ko rigar taka tana da najasa ko kuma kenan ba wannan to wannan kuma daban wa ana wa radiyallahu anhu qala ashhadu anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man salla bi thawbin wahidin falyukhalif bayna tarfayhi haka dai yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Huraira yace naji manzala sallallahu alaihi wasallam man salla fi thobin wahidin wanda zai salla fi thobin wahidin da tufa daya man salla fi thobin wahidin falyukhalif baina tarfayhi to lalle ya saba tsakankanin gebban wannan kenan mayafikin ta yanda zai lullube kahudin shi wannan ya nuna kamar yadda aka hodi makaruhi ne mutun ya salla amma kahudin shi a yayi in ya yi sallar sallar ta yi amma ya rage kenan wani abu na abin da ake bukata na kamala ɓangaren namiji kenan akwai bambanci da tufafin mace da kuma tufafin namiji a sallah namiji in yi sallah kan shi ba hula sallar shi ta yi amma mace ta yi sallah kanta ba a diko ita kuma sallar ta ba ta yi ba mace ta yi sallah kanta ba a diko ita sallar ta ba ta yi ba manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar Allah bai karba sallar baliga sai da kenan adiku abinda za ta rike kai manzo sarasa ya shigo wata kuyan ga Aisha tana sallah yarinya ce ta kuwarware sai ya dauko da ya keta bi yace ki ba ta ina ga wannan ta kai haddin shari'a ba ta tarihi kanta kuma ki ba kenan wadda take baiwa ta ita ma ta yarinya ta ummu salma ita ma ta dinga rihi kanta saboda Allah baya karbar sallar wadda take baliga face sai ta sa abin da za ta rihi kai shine asali hadisi na ummu salma wadda take cewa an tambaye ta a wata ruwa yana zawa a matsayin marfu'i amma abin da yake asali mawqufi atusalli mar'a fi dir'in wa khimar mace za ta iya yin sallah da doguwar riga da kuma adiko sai ta ce kenan tana iya idan kana dir usabi ga yugatti zuhura karamayya in har ya zama to rigar mai kauri ce kuma mai tsayi wadda za ta rihe bayyanar kenan diga diganta saboda haka kenan akalla tufafin mace akallan kalla a samu doguwar riga da kuma adiku akalla tuhar da ita ce karamci ana darura wanda mace za ta yi sallah zumbuleliyar riga da kuma abin da za ta rike kanta akalla kenan a karamci kuma riga wanda take mai fadi ita ma ba mai ba ba matsatsa ba mai kauri ba sharan sharan ba mai tsayi ba wanda take gajeruwa ba kenan in dai mai kauri ce mai tsayi kuma ta rike kanta to a karamci kenan wannan kuma ana zancen a dakinta ba a masallaci ba ana zance a ɗakinta ba gaban muharramai ba ba gaban waɗanda suke ba muharramanta ba kenan a ɗakinta aƙalla tana iya da wannan amma a masallaci ne to labudda kuma wannan sai an samu kenan shiga wadda take cikakkiya to amma namiji shi kuma yana iya yi a haka nan babun idza kana thawbu tayyiqan wannan babu zai nuna mana hukunci in fatufa ta zamanto mai kumci ce kawai misali mutum ya sallah da matsatsan tufa kaga addinin musulunci bai raba ko mace ko namiji ya sa tufa wadda za ta zama ta matse shi ta bayyanar da surar cikin shi ko ne ta zama sharan-sharan ko kuma ta zama to matsatsiya za ka ga asalin tufafin da aka san sahabbai suna sawa asalin da aka san larabawa suna sa masu faɗi masu yalwa shine ake buƙatar tufan namiji amma ka ga wani tsururu da wani wando he ka ce wannan taraka shi da zaka ga yawanci matasa suna sa he da leda wai shi sai an sa leda a sashi kamar abin nan da yalla wala haula a dinga fama tun kudawa ka kai da ba dai hudu ba shedan ba ina kyau shi abu na farko dai sa shi ma baka da kyau abu na biyu kuma matsala ma da zai jama mutum bangaren lahiya tunda dole za a samu rashin kai koman jini yanda ya kamata to ina dalilin wannan abu ka gani a kyau da shi ba wanda zai ce maka wannan wanda yana ma mutum kyau tsururin wanda wani to kuma hudda shi a zaka hudda shi a ce ma ka mutu a zo hudda ka ba mutane aiki sai an yanka tun da sa he da leda shi ne yanzu kuma ya ke musu wani farmitin haka ya sai a yi kuma sasa ka rasa mai amfani wannan shi kawai dai mujarradin a an gama waka suna sa ko kafirai suna sa to manzo Allah sassan bai ishe ka koyi ba kamar yadda nan sara sai ce ma ibnu umar kowa a aw ma ka fifi ya uswa menene yake cewa akwai ruwa da yake cewa shin ban ishe ka ba abin koyi wanda za ka yi koyi da ni bangaren tufafi to yanzu wani zala sassan ban isa ka yi koyi da shi ba inda ana kwaikwayon mutum don kauna ko inda don kauna ne za ka kwaikwayi mutum kuma ba wanda ka hiso sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ai ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi zama shine abin da zaka kwaikwaya kaga wannan shi ma iya daga abin da zaka ga wauta ne abu ba zai ma kyau ba sannan kuma ba zai gyara lahiyar ka ba sannan kuma akwai almubazzaranci ma na yadi an zo an yi wani abu tsurura abu sai ka ce kayan mai larura babin idan kana sau mutayyikan in wasu tana da kunci an jabi radiyallahu kuma hallau akwai kana samun wanda su kuma su ma kawai ta kalidanci da abin nan wai sai ka ga mutum wasu ma daga ustazai za ka yi mutum ya zo a mai wata tsururuwar riga da wani ɗan wando ya ta matse shi fa yana tahiya tsuru tsuru tiki tiki tiki tiki babu kyan gani shi ma wannan kaga haramun ne irin wannan tumakunan da za ka yi dadin mutane ba su yin su amma yanzu kawai ka ga mutum kawai sai zo wani tsururin ya sa kawai a matse mashi kaya take take take da kyar ya dinga tahiya babu kyan gani ka gani to shi ma na ina tsari ka kaddara kai malami ne ko wannan ne ka juya kana tahiya ɗaliban ka sana ganin ka juya kana da dan Allah menene haka abin kaga babu babu abin nan cikin shi ka gani wannan ba tsari bane ba gaskiya shi ma wannan sai mun gyara sai an gyara akwai abin da in ami yayi to ɗalibin ilimi bai kamata yi ba in wanda yake zamna gari banza ya bai kamata kai a samu kayi ba shi zamna gari banza la'alla daga wajen kafurai ya gani sai ya ɗauki abin shi to kai kuma yanzu ka zo ka kai da ɗalibin ilimi ne ko kuma ka damu da addininka ko kuma a ce ma kai limami ne ka zo ka yi haka nan za ka ji daɗi a ce ƙanwaka ko matarka ko wannan ta je da kaya irin wannan matsatsu ba za ka bar ta ba to don mi kai kuma za ka yi to su wannan zancen ma da ake su ba a mata tasu wancan kayan masu rasun mahina sun su wannan wannan masu tunkiri nan wannan Allah kare mu duka wannan hudu ba shedanci ala qaraitu ma nabi sa amma tufafi wadatatu yalwatatu qaraitu ma nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfari na wata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bangaren bulaguro daga bulaguran shi inji Jabir bin Abdullah wannan kuma a ghazwatu Buwatani ghazwatu Buwatani fajitu laylatan wani dare sai na zo li ba'd amri faji'tu laylatan wani dare sai na zo gun maki li ba'd amri dan saboda wani sha'ani daga sha'ani na wani al'amari na sai maido ni laylatan da dare fa wajadtuhu yusalli yana sama annabi sallallahu alaihi wasallam kaga nan gurin yana nuna babu lahi ka je gurin shugaba ku gana da dare ko kuma misali ya zamanto ka ziyarci wani mutumin ka ku gana da dare mafi yawa kaga duk ganawa muhimmiya za a yi da shugabanni ko nan da dar saboda babu mi babu dama to wanda ya nuna halaccin wannan ba laifi bane a ce za gana kare uku ko kaza wannan ganawa ba za ka lissafa ta ba a matsayin mi bata lokaci kenan na dare wanda aka ana hira bayan lisha saboda ai kaga wata maslaha ce daga cikin misali ta jaza wannan fa wajadtuhu yusalli yana sami annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah wa alayya thawbun wahidun kuma ni kuma ina saye da tufa daya kenan rida'i ne kawai a tare da shi fashtamaltu bihi sai na lulluba na lullube jikina da shi kama sai na nannade duka jikina irin na mata da suke abin nan suke nade a baya wa sallatu ila janibihi sai ne sallah gefa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga amfanuwa da lokaci na safa yanzu da yazo tarra annabi sallallahu sai na sallar da shi ma sai kama ba koma bai ya tahe shi walamman sarfa akwai yanda yanzu yazo neman kan ya tarro kana gurin karatu sai tahe shi shi bai da lokaci wanda wannan bai daga abin da a tsarin shi shi babu wannan abin a yankun ida karatun shi kenan ka same ni ko kuma na dawo in same ka kuma yanzu ya gaba ya samu wata majalisa yana iya tsaya ce barin zama majalisa suwa ne kenan zuwa lokaci kaza sun ida mun haɗu da su wannan man sarrafa kala da ya juya sai ma ke ce masura ya jabir menene sababin tahiyar daren nan ya jabe kayo wannan tahiyar da daren tunda tana nafsa rasa ya aika su wani bulaguro fa akhbartuhu bi hajati sai na bashi labarin bukatar da ta kani falamma faragtu da na'ida qala sai ce ma hadhal ishtimal alladhi ra'aytu wannan nan na ɗaya jikin naka hululluɓi wannan wadda na gani ita kuwa ƙulta ya na ce kana saubun ya daɗe ne ƙala ya ce fa in kana wasu an falta habbi in yana da faɗi sai ka yahu da shi wai kana zayyukan in kuma ƙuntatacce ne kenan gajere ne fatta zirbi kawai sai ka ɗaura ka yi izari da shi kaɗai kaga in ƙuntatacce ne ka ce ka nan naɗe duka me zai zamanto sura za ta bayyana sura za ta bayyana to kaga kuma haramun ne ya zamanto tufar mutum musulmi wala mace wala namiji ya sanya tuwa wadda take huddawa da jiki a zahiri da kuma wannan kuma yana daga abubuwan da suke fitintunu ne musamman ma ga waɗanda suke abin nan shi yasa zaka ga hatta da bangaren karantarwa sai ka kalli tufar da zaka sa sai ka kalli a tsarin tarbiyya kaga mafi yawa malamai na suluki da suke nan ko mata za ka karanta kana zumci wani launin kala tuha daya amma ka zo kai mushe ne ko kuma abin da ne ka sayo wasu matsatsin kaya ka gani kana karanta ka yi can gurin ka yi can gurin ka yi can ko a ce kana karantar da mata ka yi can ka yi can ka yi can ka yi can kaga abin babu kyan gani a saboda haka kenan ya ce fatta zirbi sai kuma ka ɗauru da shi bukhari ya maimaita wannan babu salatu bi ghairi rida sallah ba tare da rida'i ba kenan ala darura kaga zaka yi ba tare da rida'i ba da izari kare wannan ya nuna kenan al'auran namiji a sallah ta sha bamban kenan da al'aura a abin da yake a hili عن سهل رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم آقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا daga sahal bin sa'adin sa'idi wanda sahal asalin sunan shi hazan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai sahal asalin da sunan shi hazan wanda hazan yana nuna kenan tsanani da kuma kunci da damuwa ya make sami kenan sahal yana daga sahabbai na ƙarshe wanda suka rasu a madina shekara ta 91 rasu shi ne ƙarshen mutuwa a madina ƙarshen mutuwa a madina kenan ya rasu shekara ta 91 alaƙarin ra gare shi ya ce kanar jalun wasu mazaje sun kasance saluna ma nabi sarasa suna sallah tare maki aƙiri uzurihim halin sun ƙulla zannuwansu izaransu ala'ana ihim a wuyayuwansu ka hai'ata su biya ne irin yadda ake ma karamin yaro kaga yanzu aka ɗaura aka yana sai kuma kulla aina kenan a wuya kuma aka kulla kenan a wuya kaga kenan an nannaɗe duka iskin sai a saɓana a saɓana sai kuma kulla wai ƙalilin nisa ana ce ma mata la tarfa ana rusa kunna ku jinkirta ɗago kawunan kwata su tauyar rijalu julusan har sai maza sun daidaita zamani tun da kaga a nan gudun ai ya diɗe ne wanda ya nuna kuma rayuwa ta harkon musulunci yadda kenan sahabbai suke rayuwa wadda take ta kumci ta karamci wannan to kai kuma yanzu allah ya yalwata kana da kwamfule kaza ka sayi da kudinka ka sayi kaya masu tsada ka je kuma a yi maka haka nan su kuma a lokacin babu hali ne amma kuma suke irin wannan hatta ya sauya hatta sauya rijal julusan wannan ya nuna masallaci na manzo Allah sallallahu alaihi lokacin maza da mata ne duka ake tafiya ba an ware masallacin mata daban ba na maza daban tunda inda ɗakin mata daban kaga ba za a ce ba kenan su dan jira din sannan kuma irin wannan jinkirin da za a yi a babe din duba da kenan karewa ganin al'aura din shi ma bai zaman tawale idan wani maslaha kenan kaga nan sai aka ce su dan jinkirta alhali kuma mai ake bukata da liman ya in ya gama ka aikata to amma nan sai aka ce su akhara kar da liman ya dago su masu dago a su tsaya su arku in su dan ƙara lokaci har sai mi sai kenan maza sun tabbata a zaune kenan sai maza sun dago sun zauna ƙa'idan kuna sallah da mata kenan ba laihi bane wannan tunda duk inda ya zama to in dan riga ce shi mu haka to kaga abin da zai biyo ba kenan mutun yayi ruku'u sai kaga wannan ka gani ka irin wannan ha sakarcin wannan masu sakarci ma za ce da matasa suke ya kamata gaskiya a kautar da wannan abin yau iya mana kawai kan ato mutur mutur mutur ya dinga sakarci kawai a titi kawai da abin kuma da sunan ɗaliban ilimi wannan shirme shirme ne gaskiya da yawa ɗalibai suna irin wannan shirman kawai ya kamata wannan abin a ce ɗaliban suna su girma wannan abin gaskiya sai ka shi kumiyawa na tabbata wani ko miliyan za ka ba shi biya hoto maka ba haka kawai sagadam sagadam kawai shi kenan ka fito ka shirgar abin ba ba ba yiwa ba zai ba zai iya ba kawai a sa tufa tufafi na kamala ba laihi ba ne kana kurciya ma in shemin za ka sa akwai yalwataccen wando shemin ɗin ka ta sabka yadda akalla za ta rihe mazaunanka akalla kenan ya zama to kayi haka babu salati fil jubba ash-shamiya wa alaikum salam a bai zama na kawai kawai asali abinda aka hana mace fito bil kawai kar ta kashe murya kar ta kashe murya ta kashe murya shine ne ta kashe murya ta kashe murya wannan shine ne amma dai ba kashe murya mujarradin karatu muryar ta ba al'aura ba ce babu salatu bil jubba shamiya wannan babu zai karantar da mu halaccin yin sallah da farmala shi kuma wannan kenan bangaren shamiya din kenan kaga kamar ɗaya shemis din da wannan farmalam irin rigar da ake dora wannan sama haka haka ake ce wata ko yawa to kenan wannan misali kai kana gurin yaƙi misali ko kuma kana cikin wani aikin da ba za ka iya sa doguwar riga ba sai ka sa wannan kenan kaga wannan kin da kasa kana iya sallah ba lazim bane ka je ka hudda ta ka sa yana duka ana zance ala darura amma kuma abin da yafi inda dama kenan me ka sayo shigar da ta dace amma sai kama kana gurin aiki misali kana gona misali kana wani wannan kinka misali babu doguwar riga to nan gurin sai kai sallah ka haka nan bai daga sharadin da kai in baka sa ba doguwar riga ko na maka mu ka baka da sallah أنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجتها وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاق فأخرج يده من أخبرها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى daga mugira bin shuba Allah karin ra gare shi ce kuntu ma nabi sassa na kasance ina tare da maki fi safarin a bulaguro a gazo ta tabuka ne shekara ta nawa kai yakin tabuka ha karshe karshen rayuwa na musulunta na gazo ta tabuka shekara ta tara shekara ta tara da hijira kala ya mughira sai ma ke ce ya mughira khudhul idawa yace dauki wannan buta din idawa shine ina'un saghiran yuhmalu fihi alma makayi karami da ake sa ruwa sai ce dauko butan nan fa akhadtu ha na dauko fan talaka rasulullah sallallahu sai ma ke ta hatta tawara anni har sai da ya buye daga gare ni dama nan sai sakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazhab abad in zai je biyan bukata yakan zuwa nesa kenan abin da aka hiso kuna tsariya da mutane bukata ta kama ka za ka zagaya to kakka zo kusa da mutane sai ka je can gurin da yake nesa ban ɗaki kenan sai zamanto a gida sai a yi shi ƙarshe kamar yadda ke naki a ƙarshe to sai ya ce ban tsara hatta tawara an ne har sai da nan sara sai nesa ta ƙada hajjata ya biya bukatar shi wale jubba shamiya yana saye da farmalan wadda take saka sham a lokacin su ba a musulmi ba suke kaga ya nuna halaccin sa kaya wanda aka kawo da kasashe wanda ba musulmi ba kuma kai sallah da su ba laifi bane ba kenan tufafin ka kama kayan fosho sai dai in ka ga najasa amma asali mutum ne sai sallah da kayan fosho ko ya sallah da kayan da suke kenan na kafirai ne ko kuma saka su ce asali kenan sallar shi tayi a nan gurin bai da wannan in cewa sallah ba ta yi ba ko kuma ba su da tsarki sai ya ga najasa ɗin a hili tunda najasar su ba najasa ba ce wadda take ta zahiri wale jubba shamiya fa zaba ne ya kurje yadahu min kummiha sai ma kisa sai kokarin ya fiddo hannun shi daga me daga hannun rigar fadaqat sai ta matsi kenan hannun ba zai iya fita ba saboda yawanci sukan yin kenan matsatsan hannu in ya zama hannu mai fadi ne a musamman bulaguran yaki kaga ai babu dama ta jujjuyawa inda mutum yake so ba mutum ba zai samu ba yalwar wannan to shi yasa sai ya zama tomi a ɗaure za ka ga ko da an yi shiga tauna amma sai ya zama mai sai a ɗaure saboda kenan ya sha bamban da wurin da yake a haka a halin bulaguro kuma kaga mafi yawa shi ma yanzu da za ka yi bulaguro sai ka sa gara da ciki misali ka shiga mota kaga za ka juya za ka juya to kaga wannan ma a halin tahiya kenan da kwai sassauci mutum yakan iya kenan ya yi amfani da waɗansu kayan da suke ba manya ba فقد حاجته يبيا بقاتا وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت سيتا كنتتا فأخرج يده من أسفلها yanzu sai fito da hannun nashi min asfaliha kenan daga kasar rigar fasababtu alaihi sai na zuba ruwa a gare shi fatawadda wudu a hulis sallah sai arwala arwala sallah wa masa ala kufaihi thumma sallah ya shahi kufi kuma sai sallah kaga a nan gurin kenan ya nuna mana Allah walakin shahu kufi babu laihi kuma a hali wanda bukata ta kama kenan sawa karamar riga musamman ma a hali wanda yake na bulaguro amma a haka a hali na sa'a musamman makaranta musamman masallaci gurin ibada gurin kaza to abin da yake a sanka da wannan kenan ya zama sa kananan kayan ka ala darura ne Allah cikin Imam Abu Hanifa yake ce ma ɗaliban shi azzimu ama'imakum wa wasi'u akmamakum yace ku girmama rawunan sannan kuma ku yalwata hannayen rigar ta da kasan su magabata mance lokaci ai a hannun rigar suke sa littafi kaga buran ne sai ce amma inna ma qala zalika li Allah yastakhiffa bi talibul ilm abin da yasa hada ka dan ka arena talibul ilimi wani lokaci ai zaka ga koda irin taro da ake zuwa na shugabanni in aka kira za a yi wani zama na addini ka gani su waɗancan mutanen sai mutum ya sa duk sai a ɗauko musu manyan riguna sai ka ga wani gardi ya sa ga da ya ciki ya yi rawani tun zira jahilai sau da haka sai ya sa duka ya abin nan to zuwan wance ya zo shi ɗaya duka ga wasu nan yan bayan shi ma kenan anya ne to kai kuma ustazu ya ka zo da yadda gwararka da yar karamar rigarka haka kaga shi kenan zuwa ce ka zauna can kai kai dakata daga ga gurin yara kaga ne ko to su da suka gano kan wannan abin in za je taron sai su yi wallan sai ka ga wani can wani gardi ne ba abin da ya sani ko ya sayo ta tafkekiyar riga sai ka yi ta sha haushi karatu kuma ke nan shugabanni ba rosa ba jaraba ba ce za sa ba musabaka ba ce balle da ya fara a bashi zero a baka mumtaz ba musabaka ba ce ba za yi to abu hanifa sai ya gaya ma ɗaliban shi wannan ya ce a ya faɗo da ka yi istirfafi ga ɗaliban ilimi to ina ka kuma he ka zo ka da wasu 'yan ƙananan kayanka da wani ɗan jirginka ko wani ɗan abin da ɗinka da 'yar mai ake ce mata wata ya shemis ɗinka gurma ba ka zo ba gurma ba ka zo ba ta za su yi wani lega ne ko fice can gurin ka kenan wannan shi ma imam al-bukhari ya maimaita shi kitabul wudu babul masu ala al-khuffain sannan kuma ar-rajul yuta'u sahibahu mutum zai iya wanke ma kenan mutumin shi kafa zuba ma mutum ruwa sannan idza dakhala arjilaihi wa ma tahiratan in mutum ya sa kawar shi a halin yayi tsarki shawa kawai zai babu salatu fil khifaf da khuffi kuma a jihadi ya kashi babul jubba fi safari wal harabi sanya farmalam a yaki da kuma kenan halin bulaguro saboda ai kaga misalin kasa dama tana da ajjubai ajjuhuna haka to kaga ciki za a sa wani abu na makamai da kayan tanadi ita dama ai tsarin wannan ce kaga da gurara abin nan duka a cikinta to ta hi dacewa da wannan to sanya ta a wajen yaƙi da kuma halin bulaguro hallau a magazi ya kata babu nuzulil nabi sallallahu alaihi wasallama alhajar sannan kuma alibas babu lubusu jubba dayyqatul kuffaini fi safar kenan halaccin mutum yana iya sawa a riga da take farmana sannan kuma babu jubbatu suf fil ghazwi mutun zai iya sanya kenan farmala wadda take ta ta ta ta gashi a halin bulaguro babu karahiyatu ta'arriti salati wa ghairiha karancin mutun ya bayyana tsireci a sallah ko wani sallah lokacin inci bergo a halin kenan sallah ko kuma wani sallah duka wannan haramun ne mutun ya zamanto ya bayyana kenan babu karahiya karahiya wajen yaran magabatan suka ce makaruhu su ba abin da suke nufi haramun saboda haka kenan haramun ne bayyanar da tsireci ko a sallah ko a wajen sallah wannan haramun ne babu bambanci kuma mace ko kuma namiji duka wannan ɗaya ne wannan kuma dama shi shedan iya daga babban hadafin shi yayewa tsirecin al'umma saboda ƙarshen aibin mutum da komawa bayan shi a samu cewa tsirecin shi kenan ya bayyana ka gani saboda haka Allah subhanahu wataala yace ya bari adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzu anhuma libasahuma liyurihuma sawatihima ka gani saboda haka kenan me babban hadafin shi ya ga yana sawa al'umma tsirecin da wannan suna bayyana da shi ka gani Allah karim an jabir bin abdullah radiyallahu anhu yuhaddith jabir yana ba da labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma'ahum alhijara maki ya kasance yana dauko dutse tare da su lil ka'aba dan gina ka'aba jabir bin abdullah mutumin makka ne ko madina eh ansari ne kenan mutumin madina ne to ya aka yi kuma an jabir bin abdullah yuhaddith anna rasulullah yaqulu anhum alhijara jabir yake ce annabi yana daukowa dutse yana ba da labari abin da ya faru a makka kenan dan uwan shi sahabi ya bashi labari tunda ruwaya ta akrana kenan go saboda haka Abbas ibn Abdul Muttalib ya bashi labari kenan kan wannan irin wannan yakan faruwa kamar Aisha da take bada labari fara ma annabi sallallahu alaihi wahayi kaga tare da bata riski abun ba shi yasa sayyidina Abu Hurairah ke cewa ba duk abin da muka faɗi bane muka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin kenan sahabi zai ji daga dan uwan shi sahabi amma ba kowanne bane kai tsaye ya ji to kuma bangaren sahabbai su wannan ba laihi bane ba kenan ko da ma ya faɗi haka an san ya ji ne annar rasula kana yanqulu ma umul hijara ma ya kasance yana dauko dutse tare da sulil ka'aba dan tajridil ka'aba shekara ta nawa aka tajridil ka'aba shekara ta nawa qurayshawa suka jaddada ginin ka'aba lokacin manzon sa sai na raye shekara shi nawa lokacin eh ma yana da shekara nawa shekara ta a kafin annabta ne eh daga cikin maganganu akwai nan 35 shekarar da aka aihi Fatima radiyallahu anha shekara aka aihi Fatima radiyallahu anha 35 shine kaulin da yafi rinjayi yankulo hijara lil Ka'aba yana daukowa dutse kenan lil Ka'aba dan ginin Ka'aba kaga nan sar sai yana cudanya da su a bisa dukkanin abubuwa wanda suke kenan na rayuwa saka kuma ake su almu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairu min almu'mini alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum wa alayhi izaruhu yana daure da izarin shi fa qala lahu al-abbas ammu abbas dan uwan baban manzo Allah sassan sai ce ya ibn akhi ya dan dan uwana law halalta izaraka ina ma da ka dan sassafta izarin ka ka kunce shi kenan me ka faj'altahu alaman ki bai kaduna hijar ka sa shi aka fadarka saboda dutse gaba sai tausaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ana dauko daidai ma ke na dauko bibi sallallahu alaihi wasallam sai ga kenan annabi sallallahu yana daukowa babu gammo sai ce to da ka dan sassafta sai ka sa wani bangara anan kana yace fa hallahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kunce sassauta shi yasa faj'alahu alaman kiba yasa aka fada fa saqata magashiyan alai ataki annabi sallallahu alaihi wasallam sai fadi yana sumamme fa ma rubiya ba da zalika ubiyana bayan nan ba taba ba ganin wani bangare na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kaga wannan ya nuna haramun ne ko a sallah ko a wajen sallah mutum ya zamanto ya bayyana da wannan in mutum ya sallah amma sai da ya ruku'u sai aka ga wani bangaren tsiricin shi bai da sallah saboda kaga ai sitrul aura sharɗin ne min shurutis sala sharɗi ne daga sharɗin sallah in kuma yayi sallah kenan kai a yaye ko kuma da wani wannan sallar shi kenan ta yi sai dai bai abin da yake kamala ba bai girmama sha'ir na addinin Allah ba wa man yu'azzim sha'ir Allah fa innaha min taqwal qulub wa man yu'azzim hurumat Allah fa huwa khairun lahu inda rabbi to kaga ya kamata musulmi ya zama yana girmama sha'ir na addinin Allah kana girmama shiga ta addinin Allah in kai makarancin Qur'ani ne sai zama to wahin da zaka sa sun ƙara ma Qur'ani kima in kai mai dauke da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai zama sun ƙara ma wannan kaga ma girma biyu ga daraja ta ilimi ga kuma daraja ta shiga wadda take ta kamala kuma sannan za ka samu ladanka na girmama sha'ayar na addinin Allah kuma gaskiyar da za ka haɗi za ta yi tasiri yanzu da za ka zo da wani ɗan wandonka da wata 'yan rigarka kana ruwan hadisi wani maciya zai irin hallaka kunnan da wadama abu kawai ku bari wannan zai hallaka ku kawai mu ya kalla ko kayan ka yi kalla sai ka yi kai waka za ya haka kawo mutum da wata 'yan riga zo na gaya muku kawo mutanen da na karshen zamani ka gani to yanzu ka jayo bai karɓi gaskiyar taka ba ka jayo bai karɓi gaskiyar taka ba famaru ya ba da zarika oriyanan bayan ba taɓa gani a nan salam kina ka ga wani bangare wanda yake na tsirecin shi wannan bukari ya mai mitaji babu fadali makka wa bunyani a fadalan makka ginin da kuma fadail sahaba bunyanin ka'aba gina ka'aba shi ma kenan imam bukari ya maimaita shi a can gurin saboda haka muhimmin abu ne kuma haramun ne haramun ne mutum yayi ya bayyana wani bangare kenan na tsireci la'anallahu al'ari wan nazir ilaiha Allah ya tsine ma wanda zai bayyana tsireci da kuma wanda zai zamanto ya kalli tsireci amma mace inda za ta yi sallah kanta ba aliko ita kuma ta sake sallah sallah ba kai ba saboda ita kuma dole kenan mi in ta yi kanta ba aliko ba kamar namiji ba ba hula ita ta yi kai ba aliko sai dai ta sake Allah ba ya san kenan wannan sallah namiji kuma yi wani bangare na aura in shi ta bayyana to shi ma babu kenan sallah duk da wasu daga fuka wasu na ga cewa har ma mutumin da zai ga kamar mutum yana sallah sai ya bayyana tsireci da shi wanda tsirecin shi ya bayyana da wanda ya ga tsirecin suka ce shi ma bai da sallah ka gani to amma shi yana da sallar shi tun da ba shi ba ne bai abin shi gani ne ya yi da ba shi yana da sallah Allah kare mu Allah subhanahu wataala tarbiyyantar da mu tarbiyoyi na addini ya tabbatar da mu akan makarimul akhlaq ya albarkaci rayuwar mu ubangiji subhanahu wataala ya amsa kyawawan mu abinda muka dace ma daidai Allah hada mu da kuskuren mu ubangiji ya gafarta mana Allah subhanahu wataala ya gane da mu abinda yake daidai ya rabbul alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك karba har da nan dai satin gaba akwai ta